Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Sira'ul ilahi bi abdihi على أنه قد كس منه بوده على أنه قد كس منه بوده محال لأيشي أن يديب لفقده محال لأيشي أن يديب لفقده حرام على قلبي سلو لبؤده haramun ala kalbi suluwun libudihi wa anna li harrani lijawanihi bin nadihi wa anna li harrani lijawanihi bin nadihi كلبت بحب الهاشمي محمدي كلبت بحب الهاشمي محمدي وأكده بي فيه عن أم معبدي وأكده بي فيه عن أم معبدي حديث بدريشات للمسهب اليدي حديث بدريشات للمسهب اليدي هلا ذكره في قلب كل مويهدي فكلهم يمسي مشوكا كما يدحي هلا ذكره في قلب كل مويهد فكلهم يمسي مشوكا كما يدحي لقد جل إسراء الإله بأبده على أنه قد كس منه بوده muhalin li'aishi an yaɗi bale faƙidihi haramun ala ƙalbi suluwun libudihi wa anna li harrani li jawanihi bin nadihi kaliftu bi hubbil hashimi muhammadi wa akada hubbi fihi an ummi ma'abadi حديث بدرشات للمسح باليد هلا ذكره في قلب كل مويهد فكلهم يمسي مشوكا كما يدحي لقد دل إسراء الإله بأبده على أنه قد كس منه بيده محال لأيشي أن يديب لفقده haramun ala kalbi suluwun libudihi wa anna li harrani lijawanihi bin nadhi kaliftu bi hubbil hashimi muhammadi wa akada hubbi fihi an ummi ma'abadi hadithun bi darishati lil masahibi liyadi ala zikruhu fi qalbi kulli muwahidi فكلهم يمسي مشوقا كما يدحي بسم الله لقد دل إسراء الإله بأبده لقد دل إسراء الإله بأبده لقد دل إسراء الإله بأبده لقد دل إسراء الإله بأبده على أنه قد كس منه بوده على أنه قد قص منه بوده على أنه قد كس منه بوده على أنه قد قص منه بوده محال لعيشي أن يديب لفقده وقال لعيش أن يقيم لفقده محال لعيشي أن يديب لفقده وقال لعيش أن يقيم لفقده حرام على قلبي سلو لبؤده حرام على قلبي سلوك لفقده حرام على قلبي سلو لبعده حرام على قلبي سلوك لفقده وأنا لحران لجوانيه بالندح وأن لهذا للزواج بالنضح وأنى لحران الجوانه بالنجح وأنا لحران الجواري بالنضح كلبت بحب الهاشمي محمدي كلبت بوجه الهاشمي محمد كلبت بحب الهاشمي محمدي كلبت بوجه الهاشمي محمد وأكد حبي فيه أن أم معبدي وأكاد وفي فيه عن أم معبدي وأكد حبي فيه عن أم معبدي وأكاد وفي فيه عن أم معبدي حديث بدر الشاة للمسح باليد حديث بلال الشاة للمسيح اليمين حديث بدر الشاة للمسح باليد حديث بلال الشاة للمسيح اليمين هلا ذكره في قلب كل موحد ألا ذكره في قلب كل موحد هلا ذكره في قلب كل موحد ألا ذكره في قلب كل موحد وكلهم يمسي مشوقا كما يدهي وكلهم يمشي مشوقا كما يمشي وكلهم يمسي مشوقا كما يدهي وكلهم يمشي مشوقا كما يمشي لقد دل إسراء الإله بعبده لقد دل إسراء الإله بعمله على أنه قد كس منه بوده على أنه قد خص منه بوده محال لعيشي أن يطيب لفقده وعال لعيش أن يتيب لفضله حرام على قلبي سلو لبوده وأنا لحران الجوانه بالنجح حرام على قلبي سلوك بحوله وأنا لأراد الزوالي بالنظر كلبت بحب الهاشمي محمدي فلحن بوجه الهاشمي محمد وأكد حبي فيه عن أم معبدي وأكد ودي فيه عن أم معبدي حديث بدر الشاة للمسح باليد حديث من الرشاد للمسجد اليدي على ذكره في قلب كل موحد فكلهم يمسي مشوقا كما يديه على ذكره في خير كل مويل فكلهم يمشي مشوقا كما يدري أمسح لقد جل إسراء الإله بأبده على أنه قد قلت منه بوده محال لعيشي أن يتيب لفقده حرام على قلب الذنوب بقولي وأنا لعذاب الزوالي بالنظر كلفت بحب الهاشمي محمدي وكان ودي فيه عنهم بمعبدي حديث بدر الشاة للمسح باليد على ذكره في قلب كل مويل غيره فكلهم يمشي مشوكا كما بسم الله لقد دل إسراء الإله بعبده على أنه قد قص منه بوده محال لعيش أن يقيم لفقره حرام على قلب سلو لبعده وأنى لأراد الزوالي بالنظر كلمة لرب العاشقين محمد وأكد ودي فيه الأم معبدي حديث بأهل الشعب للمصيب اليدي على ذكره في قلب كل مؤيد فكله يمشي مشروطا كما يريد لقد دل إسراء الإله بأبده Isra'in da Ubangiji ya yi da bawansa ya tabbatar da ala annahu qad kussa minhu bi wujdihi ya keɓance shi da soyayyarsa soyayya ta musamman ko ba ai komai ba sai Isra'i da Mi'raji ya nuna ubangiji ba shi da irin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mai dala'il yana cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin annabiyil asili as-sayyidin nabili الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التاويل وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل وأسرابه الملك الجليل في الليل البهيم الطويل فكشف له أن أعلى الملكوت وأراه سناء الجبروت ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم وتونا hai ba zai fasar ba su lamarin manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai dai wanda Allah ya yi wa alfarma ya ɗanɗana masa ya ji menene abin ko ba wanda isa iya sanin hakikanin abin sai dai Allah ya sama wanda ya ga dama kawai ma isra'i da miraji ba ƙaramin abu bane ba ƙaramin abu bane abinda Allah bai taɓa yi da wani manzo ba kuma dan Allah ya nuna mana matsayin sai da ya tabbatar mana ga ɗaya daga cikin manyan manzanninsa ya nemi abin da bai kai Isra'i da Miraji ba amma bai samu ba shi ne annabi Musa alaihi salatu wassalam yana ƙasa ya ce rabbi arini an zuru ilaika aka ce ba zai samu ba kuma bai samu din ba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam matsayinsa ya kai a gurin ubangiji amma mai ubangiji ya ce mana sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa menene ayan ne a na a wanda yake cewa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardh kazalika nuri ibrahima malakuta samawati yana duniya yana doran kasa Allah yace nuna masa kawai mukai shi ne matsayinsa nuna masa maka yana doron ƙasa amma manzan musallallahu alaihi sallama zuwa aka aka ɗauke shi cancakas aka kai shi shi ba gani ya ba mushahada har taɓawa ya yi babu inda bai shiga ba kuma da ya shiga ɗin ubangiji ya ce duk gurin da manzan Allah ya ji maza galbasar wa maɗaga ce idansa bai ƙetare ba ba ɗan ƙauye ya zama ba ba kalle-kalle ba shi ne maza galbasar wa maɗaga abin da yake gabansa ne kaɗai a gabansa Allah ya ce kai laƙaddara amin ɗaya ta rabbi hilkubara mafi girman ayoyin ubangijinsa manzan Allah ya gani sallallahu alaihi wasallama sannan duk annabin da Allah ya yi wahayi ya masa wahayi sai ya faɗi na yi wa wani wahayi an yi kaza an yi kaza amma shi sai ce fa auha ila abdihi ma auha ya ce ba zai faɗi ba sai kawai ni na san me na mai wahayi amma abin da aka yi masa wahayin ba zai faɗi ba sallallahu alaihi wasallama ya ce muhalin li'aishi haramun ne a rayuwata an yi ɗiba li ta yi daɗi ba tare da manzan Allah ce har abada rayuwa ta haramun ne ta ji daɗi in je babu annabi kawai sai dai abin da ya samu amma dai jin daɗin rayuwa sai da manzan Allah shi yasa ita kanta aljannar ba aljanna ba ce sai annabi ya shige ta ita kanta shi yasa ya haramta wa kowa ya shige ta sai annabi ya shiga dan sai ya shiga sannan ta cika shine annabin da sama cewa Allah kuka Allah ka fifita ƙasa a kaina ka ba ta shi ni baka ban ba ba ni da kwatankwacinsa ba ni da makamanci kamarsa dalilin isra'i kenan aka ɗauko shi aka kawo shi cikinta da ya shiga cikinta ta yi wa ƙasa alfahari ta ce ƙasa yanzu mai rage miki ta ce babu babu shi ne busiri yake faɗa ko? hasadar sama'ul ardu min zuwiladati asafan alaihi fa ukrimat bi wafadati fatasawata fa adasura bi sa'adati subhana man asra bihi ta'zima sai da akai wannan isra'i da mi'rajin sannan sama ta ji yau ta samu abin da ta rasa mala'ikun da aka yi wa alfarma a daren aka ce ku zo ku tare shi dan ba kowane mala'ika ne ya tare shi ba sai na musamman wanda suka tare manzon Allah na daban ne tamannat ala karrul usuri liqa'ahu falamma ra'atuhu qaddamatuhu wa sallat mala'ikun da suka yi mai lale mara baɗin manan musamman ne ba kowane mala'ika Allah ya kawo ba sallallahu alaihi wa sallama haramun ala kalbi ya ce har yau dai haramun ne a zuciyata sulu ta samun tsuwa ta ji daɗi le bu'udihi alhalin ta yi nisa da manzan Allah in dai ba ta kusa da shi to ba taɓa nutsuwa ba wa'anna ta yi haka za ta yi li harranil jawanihi gobarar zuciya a kashe ta bin nadahi da yayyafi zuciya tana gobara yayyafi zai kashe wannan gobarar ita to zuciya ta gobara take saboda rashin haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganin wannan gobarar abu ɗaya ne shine haduwa da manzon Allah wa munal habibi minal habibi liqahu kawai masoyi burin masoyi haduwa da masoyi in ba haduwa da masoyi ba babu musaya ba wani abu da za a ba masoyi musayan haduwa da masoyinsa ce kaliftu bi hubbil hashimi muhammadi na lazumtawa kaina san dan hashimawa mai babban suna wa akada hubbi fihi an ummi ma'abadi hadisun to shine fa'ilin yace hadisun hadisi bidar rishaci na tatsar nonan hantsar akuya a kaja hujji shi ya ƙarfafi soyayyata wannan hadisin an ummi ma'abaji wanda aka karɓo daga ummu ma'abadu lil masihi biliyaji da ya shafi hantsar akuyar da tafin hannunsa alaihi salatu wassalam hai sallallahu alaihi wassalam tafiya ta yi zafi ga yunwa ga dokar daji sai suka ga dan bukka haka suka to mu shiga nan ko za mu sami mutane suka yi sallama sai ga wata bafulata nan da ba suka gaisa sai shugaban musalla sallama ya ce mata baiwa Allah mu matafiya ne muke neman alfarma in akwai akuya ki ba mu dan tatsun nonon ta musha sai ta ce ai awakin duk sun fita kiwo babu sai wata mara lafiya ga ta nan a kwance ba ta da lafiya sai ta to in ba za ki damu ba wannan mara lafiyar ki bamu sai in tatsi nonanta ta ce ai ba ta da lafiya ita kanta yunwa take ji ballanta na samu wani abu a jikinta sai ce a tare da haka in dai za ki bamu ina so ta je ta ɗauko akuyan nan aka faɗa ta ajiye ta a gaban annabi ta koma gefe ta saka wa sarauta Allah yi sai ya tsuguna alaihi salam sai ya janye hannun rigarsa sai da ya kashi hakka fadarsa sai ta ga hannun ta ga gashin hannun sai ya ƙara janye ɗaya to tun daga nan ta san akwai magana sai ce bismillah sai ta ba akuya sai ta zama sambaliliya sai ce a kawo ƙwarya ana kawowa tar tar tar ta cika sai ya ɗaukari sai ya miƙa mata ya ce ungo sha don ta san ba da fa'ida ba ne sha ki ji menene ta karɓa ta sha ta tabbatar nono ne ya karɓa ya ba wa sahabban kowa ya sha ragowar shi kuma sai shai alaihi salam sai ya ƙara ajiye ƙwarya sai ya ƙara tatsa nan kuma an ce sai da ya tatsa talatin da yan kai sai ƙwarya ta cika sai ya ɗauka sai ba ta ya ce wannan kirife kya yi amfani da shi kya yi amfani da shi bai wa Allah nan tana nutse tana kallonsa ta ƙare masa kallo gaba ɗaya alaihi salatu wassalam sai ya wata sanda akan tara a jikin bango sai ce mai komin sandan nan gani ta ɗauko ta bashi yana riƙewa sai ta koma sambar kan tara sai ta dawo daidai sai ce an gama yar wannan kuma ai nonan zai kare in an shanya nonan ya kare in an ce ina shaidar ya shigo gidan babu to ga sanda sai mu ujiza a jikin sanda ya ce to mayar da ita to da ta gaje abubuwan mamakin nan marasa iyaka sai ta ga abokan tafiyarsa sai da na abubakar amiru bin fuhaira abdullahi ibn urai kidin addiyali su su uku sai ta ga da yayi magana rike-rike suke si in ya ce yana son abu rike-rike ake ai masa ta ce to wannan rajulun mubarak to bayan ya fita jim kaɗan sai ga mijinta ya dawo abu ma'abat na shigowa sai jikan shi a gida mu ma'abatin me ya faru a gidan nan sai ya ga nono cikin ƙwarya ya ce ai ba mu da nono ta ce marra alaina rajulun mubarak ta ce mutum mai albarka ya biyo ta gidanmu kaji kaji kaji abin da ya faru ya ce umu ma'abadin su fihili su fata min shi ya yake wannan sufar da ake yi a makarantun da la'ilu a zaharar launi aja aja anjala ashkala ahdabal ashfari مدور الوجه واسع الجبين كرس اللحية تملأ الصدر سواء البدن والصدر واسع الصدر كو عظيم المنكبين دكم الإزان أبل الأددين والذراعين والأسافل رحب الكفين والقدمين سائل الأعراج أنور المتجرج دقيق المسربة ربعة القد ليس بالطويل البائن ولا الكثير المتجرد ومع ذلك لم يكن يماشيه أحد إلا قاله صلى الله عليه وسلم هل إزواء قرشي tana ɗaya daga cikin masu wanda suka yi wannan ruwaya ta sufatawa mijinta wannan sufar sai ce to shi ne ba ƙuraishen da ƙuraishawa suke nema sai ce wai wannan suke nema su kashe sai ce da ina da iko zan bi shi in musulunta ta ce an ma musulunta ta musulunta a hannun manzan Allah alaihi salatu ta ce kaji kaji abin da ya mana kalli wannan sandar kalli yadda ya mata kalli abu kaza an ce har bacci sai da ya gidanta sai da ya samu shi fuda ya kanta ya kailula alaihi salatu wassalam to daga baya bayan ya isa madina ummu ma'abadin ta kai nono cikin garin madina tana kasuwa sai ga sayyidina abubakar sai ta gane shi ta ce bawan Allah shi ma ya ganta sai ya gane ta ta ce ina shugaban naku sai ce zo in kai ki gurinsa shi ne suka taho suna zuwa ya ce ya rasulahi ba fulatanin da muka samu a hanya ta sauke mu ita ce ta zo madina ta zo ta ganka ai ba sha tara ta arziki ba in akwai miliyan sha tara ta arziki annabi ya mata tunda ta sauke shi hatta da ta ba shi akuya ya tatsi nonon akuya sallallahu alaihi wasallam fa akada hubbi fihi an ummi ma'abadi hadisun bidar rishati lil masahibil yadi ita ummu ma'abadin ta gadal ta ba labari ta ji ba ita gani ta ba ji ta ba hala zikiruhu ambatan annabi yayi daki fi kalbi kulli muwahhidi a zuciyar duk mai tauhidi in dai mai tauhidi ne to a ambaci manzan Allah salama yana yi masa daɗi fa kulluhum dukkaninsu su masu tauhidin yumsi su yi yammaci mashuka cikin shauƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kama yudhi kamar yanda suke waye gari su waye gari da shauƙi su wuni da shauƙi su waye gari da shauƙi su wuni da shauƙi kullun soyayya tana ƙaruwa kullun soyayya tana ƙaruwa yana tadawalatil amdahu wazzada tibuha walau annaha la tanqadi lasaqillati yaban yana karuwa kaunar da soyayya suna karuwa alhamdulillah alhamdulillah Thank you.